بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake yassara ya kaddara sake mu a wannan safiya insha Allah mai albarka safiyar lahadi 21 ga watan safar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1433 wanda daidai da 15 ga watan 1 shekara ta 2012 a lissafin miladiyya kuma ci gaba da karatunmu na littafin arhiq al-maktum asiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a yau insha Allah za mu tashi inda muka tsaya wancan mako inda malami yake ba mu labarin a yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rika tallan musulunci da da'awar mutane zuwa gare shi musamman dangane da ƙabilu wasu ƙabilu na musamman da kuma ɗaiɗaikun mutane da ya riƙa bin su yana kiransu zuwa ga wannan addini mun ji yadda ya kira ƙabilu kamar a ƙabilan banu kelvin da banu hanifa da banu amir bin sa'a da kuma ya magana akan muminan da suka yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo daga wasu garuruwan ko ƙauyukan ko wato ƙasashen da suke ba maka ba ya fara da suwaidu bin samit daga mutanen madina da iyasu bin mu'ad shi ma haka a kansa muka tsaya ko? yawwa to za mu tashi yau akan abu zarrin algifari radiyallahu ta'ala anhu a malamin yake cewa وكان من سكان نواحي يثرب شما أبو ذر الغفاري yana cikin mazaunan wato garuruwan da suke wajajen yathrib wato madina wala'allahu lamma balaga ila yathriba khabaru mab'athin nabi sallallahu alaihi wasallam yace la'alla yayin da labarin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya je ga mutanen madina ta hanyar irinsu suwaid bin samit da iyasu ibn mu'az wanda ya gabata aka yi magana a kansu wa qa'a fi udhni abi dharrin aidan wannan irin labari ya shiga kunnan abu dharrin shi ma wa sara sababan li islamihi kuma ya zama sababi ne na musuluntarsa abu zarin algifari yana cikin manya-manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam amma wannan abin da za mu je yau abin da ya shafi kisar musuluntarsa ne malami yake cewa rawal bukhariyu an ibn abbasin al'imamul bukhari rahimahullah ya ruwaito hadithi daga abdullahi dan abbas habrul umma kala ya ce kala abu zarrin abu zarrin da bakinsa ya ba da labari yana cewa kuntu rajulan min ghifar na kasance ni mutum ne daga kabilan ghifar ghifar ake cewa ba ghifar ba shi yasa ake cewa abi dharrin al-ghifari yawa fa balagana anna rajulan qad kharaja bi makkata yaz'umu annahu nabiyyun sai labari ya ishe mu cewa wani mutum ya fito a garin makka yana cewa shi annabi ne fa qultu li akhi sai na ce wa dan uwana intalik ila hadar rajuli wa kallimhu je kagun wannan mutumin ka yi magana da shi wa tini bi khabarihi kuma ka zo min da wani abu na labarinsa ka kawo min labarin mai wannan mutumi yake tafe da shi wacce da'awa yake talla fantalaka sai ya tashi ya tafi shi dan uwan nawa falaqiyahu ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma raja'a sannan ya dawo fa qultu sai na ce da shi in ji abu zarrin ma indak me ka samu faƙala sai ya ce wallahi laƙad ra'aitu rajulan ya amuru bil khair ya ce wallahi ni dai na ga mutum yana umarni da alheri wayan ha'ani sharri kuma yana hana mutane daga aikata sharri faƙultu lahu sai abu zarrin ya ce masa sai na ce da shi lam tashfini min alkhabar wannan labarin ne bai warkar da ni ba ma'ana ba ka warkar da ni da wannan labarin naka ba shine lam tashfi ne fa akhadtu jiraban wa asan sai na dauki dan yar jakata da kuma sandana jirab shine jaka da matafiyi yakan sa kayansa a ciki da kasancewar ba irin zamanin yanzu bane da ake da jakankuna iri-iri da handbag da wane ne da menene yan buhu suke amfani da shi to dan buhu ne da mutum matafiyi zai sa kayansa a ciki thumma aqbaltu ila makkata yace sai na kama hanya na tinkari makka inji abu dharr faj'altu la a'rifuhu na rayu a can na zauna dai na dosa ni dai gani ban san shi ba wa akrahu an as'ala anhu na zauna a maka kuma sannan ina kin in tambayi wani a kansa na yi shuru ni dai ban je ni dai tunda ban san shi ba ban tafi gunsa ba kuma sannan ban tambayi wani ya kai ni wurin shi ba mun fahimci abin wa ashrabu min ma'i zamzama kuma na dora ina shan ruwan zamzam ina rayuwata wa akunu fil masjid ina zaune a masallaci qala sai yace famar rabi aliyun sai ga aliyu ya zo ya faɗe shi ne saboda a da bai san shi ba amma tun da ya ba mu labarin ne bayan ya san shi sai ya faɗi sunansa yauwa mana kamar yace ne sai wani mutum ya zo mini tun da bai san aliyun ba bai san kowa ba sai daga baya ya san shi to amma tun da ya ba mu labarin ne bayan ya riga ya musulunta ya san shi daga baya to shine sai ya faɗi wane ne wanda ya same shi ya ce famar rabi aliyun sai ali ya radiyallahu anhu ya zo wucewa sai ya ganni a masallaci faƙala sai ya ce ka annan rajula garibun wannan mutum kamar bako ne dai kala sai ya ce ƙultu sai na ce na'am eh haƙiƙa bako ne faƙala sai ya ce fantalik ilal manzil to zo mu je gida mana ma'ana zo mu je gida ka kwana a wurina fantalaktu ma'ahu sai na tafi tare da shi la yas'aluni an shay'in wala as'aluhu wala ukhbiruhu shi dai bai tambayin komai ba ni ma ban tambaye shi ba kuma ban ba shi labarin kaina ni waye ba haka dai muka tafi dinkin dinkin muka zauna a gidansa muka kwana yace falamma asbahtu yayin da gari ya waye gadautu ila almasjidi li as'ala anhu sai na wayi gari na kama na tafi da safe na koma masallaci ma'ana ya bar gidan aliyu kenan yawa yace na koma a na kwana a na koma masallaci don in tambaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa ahadun yukhbiruni anhu bi shay'in yace babu kuma mai bani labari a kansa da wani abu ma'ana ba wanda ya gaya min wani abu a kansa qala sai yace famar rabi aliyu sai aliyu ya sake zuwa dai ya wuce ya ganni fa qala sai yace amma nala lirrajuli ya'rifu manzilahu ba'du lokaci bai yi ba ne bawan allah nan ya san masaukinsa har yanzu ma'ana har yanzu baka samu inda kake so ba ne ma'ana wanda ya kawo wanda abin da ya kawo ka garin nan har yanzu baka samu ba ne ka san inda kake in an ce nala bi ma'ana hana hana shine lokaci bai yi ba ma'ana amma wannan hamzatin istifhami ne amma ma kuma ta nafiyu shin har yanzu ma hana lokaci bai balin rajuli ga wannan bawan Allah wannan mutumi ya arifu manzilahu ya san masaukinsa ba'du har yanzu nan ce ba'du ana nufin har yanzu qala sai yace qultu abu dhar yace sai nace la har yanzu gani dai qala sai ce fantaliq ma'i to taho zo mu tafi qala fa qala sai yace ma amuruka shi abu dhar yace fa qala sai aliyun yace mana wannan tambayar aliyu ce radiyallahu anhu sai ce da shi ma amurka kai ko meye lamarinka ma'ana me kake tafi da shi meye labarinka me ya kawo ka wa ma aqdamaka hadhihi albaldata me ya kawo da kai me ya kawo ka wannan gari namu wato na makka inji aliyu kenan yawwa qala sai shi abu dharr yace qultu lahu sai na ce da shi in katamta alayya akhbartuka in ka ɓoye min labari na baka tona ba to zan baka labari zan gaya maka ma'ana zan gaya maka amma ka shuru karka gaya kowa shine ma'ana in ka tamta alayya yana magana da aliyu ne in ka ɓoye mini labari ma'ana ka ɓoye labari na baka gaya kowa ba akhbartuka to zan baka labari ma'ana in kana shirye da cewa duk abin da zan gaya ma ba za ka je ka banka ɗani ba to zan gaya maka qala fa inni af- af'alu aliyu ya ce to shikenan zan aikata hakan ma'ana ba zan gaya kowa ba qala abu dharin ya ce qultu lahu sai nace da shi aliyu balagana annahu qad kharaja ha huna rajulun labari ne ya ishe mu cewa wani mutumi ya fita daga nan gurin ma'ana ya fito a nan gun a wannan garin da muke ciki ya zu'umu annahu nabiyullahi yana cewa shi annabin Allah ne fa arsaltu akhi sai na aiko dan uwana yukallimuhu dan yayi magana da shi ya ji irin labarin da yake tafe da shi faraja'a sai ya koma walam yashfini min al-khabari sai bai gamsar da ni ba bai kosar da ni ba bai warkar da ni ba abin da ya gaya min na ji bai mun ba fa aradtu an alqahu sai na ji ni na yi nufin in zo in haɗu da shi ni da kaina fa qala lahu sai ya ce da shi in ji wa ce da shi kenan aliyu ko ya ce da shi abu zarin sai ce amma innaka qad rushidta ya ce lalle ko kai an shiryar da kai ma'ana ka zo daidai inda zaka samu labari hada wajhi ilaihi yace ga fuska ta yanzu nan na kama hanya ne dama gunsa zan tafi inji ali yace ni din nan da kaga yanzu ma'ana yace hada wajhi ilaihi wannan fuska ta ce zuwa gare shi ma'ana yanzu nan da ka ganni ni wurin sa zan tafi ai shikenan sai ce udkhul ko yace udkhul haythu adkhul ka shiga duk inda na shiga fa inni in ra'aitu ahadan ka zo yace ka zo mu tafi duk inda na sa kafa kai ma ka sa kafa yace fa inni dan domin ko ni in ra'aitu ahadan akhafuhu alayka in na hadu da wani mutumi naga wani mutumin da nake tsoro zai iya cutar da kai ya tona maka asiri ya ce ga abin da ya kawo ka kila a yi maka wani abu tunda kun san a lokacin lokacin menene lokacin ɓoye musuluncin ne tsoro ake yi wani ya shiga a cutar da shi to sai aliyu ya ce in muna tafe da kai zan shiga gaba ka bi ni a baya in na ga wani mutumi da in har ya san tare muke da kai tun da ni an riga an sani yawwa in har ya san tare muke da kai zai cutar da kai sai ya ce qumtu ilal ha'iti to zan karkata in koma jikin wani bangon wani gida ka anni uslihu na uslihu na ali zan yi kamar ina gyara takalmina zan tsuguna kamar ina gyara takalmina kai kuma sai ka wuce kamar ba tare muke ba dabara ya bashi muna fahimta yace wamdi anta kai kuma sai ka shuɗe ka ci gaba da tafiya la ilaha illallah ya ce fama ba sai ya ci gaba wa madaitu ma'ahu ma'ana aliyu ya ci gaba da tafiya wa madaitu ma'ahu ni ma na ci gaba muna tafiya tare hatta da hala wannan kun ga ya gutsure mana labarin ya ce sai muka fito daga gidan sai muka kama hanya sai muka bi ta ina ne duk bai faɗi wannan ba kawai sai ce sai muka ya wuce ni ma na bi shi hatta da hala har ya shiga gidan ugun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dakhaltu ma'ahu ala nabi ni ma na shiga tare da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu abu dharr ne yace sai nace da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam i'rid alayya al-islam bijiro min musulunci ma'ana ba ni labarin musulunci gaya mini meye musulunci din nan ne da kake kira zuwa gare shi fa aradahu sai ya bijiro min da shi ya nuna min shi ya gaya min ya bani labarin musulunci yace fa aslamtu makani sai na musulunta take a inda nake shine ma'anan makani yauwa makani zarf ne nasa ma'ana a inda nake nan ban ko motsa ba yana gaya min a gunna ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa li sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni ya aba dharr to ya kai abu dhar uktum hadha al-amr je ka boye wannan lamari ma'ana tunda dai halin da ake ciki na wahala ne na azaba za a iya cutar da kai saboda wannan addinin ya ce to ka ɓoye shi ka saurara kai karka gaya wa kowa warji ila baladika ka koma zuwa ga mutanenka fa idza balagaka wuhuruna fa aqbil in bayyanar mu da cin nasarar mu ya zo gare ka ma'ana ka samu labarin cewa al'amura sun daidaita mun zauna lafiya mun samu kwanciyar hankali mun yi rinjaye fa aqbil to ka taho sai mu zauna tare da kai amma yanzu ka koma ƙauyen ku ka zauna cikin mutanenka da suka san ka kuma ka ci gaba da ƙoƙarin abin da za ka yi fa qultu sai yace sai na ce wallazi ba'athaka bil haqqi yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la asrukhanna biha baina aghurihim wallahi sai nayi kururuwa da wannan musuluncin a tsakanin su ba zan boye ba zan bude baki in ce ni na musulunta duk abin da za a yi wannan ba saba wa manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam kada wani ya fahimci haka yayi wannan ne saboda ya fahimci annabi sallallahu alaihi wasallama hannun nan da ya yi ko umarnin da ya bashi cewa ya tafi garinsu don tausaya masa ne yau shi kuma ya fahimci cewa a ba komai shi zai iya ɗaukar nauyin duk abin da zai faru shi yasa ya faɗi wannan kada wani ya fahimci cewa to ya gaya masa kaza zai saba faji'tu ila almasjidi kawai ya kama hanya sai ya tafi bakin ka'aba shi dama a hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ganin cewa shi ba dan gari bane idan mutum ba shi da dangi a garin maka ya shiga irin wannan hali take sai a iya kashe shi sauran da kuka ga an kyale su an kyale su ne saboda danginsu domin duk da wannan sabanin addini in aka taba dan wata kabila to yan kabila za su zo sai a yaƙi kun ga su kuma bambancin su da wasu irin mutanen ma'ana in kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama da su aliyu da sauransu su abubakar kowa yana zaune a garin ɗan gari ne ɗan asali ne an san danginsa to ana tsoron in an taɓa shi za a yi faɗa da danginsa shi yasa kowa kaga an kyale shi to amma in ba ya zo ya musulunta don gudun kada a cutar da shi sai annabi ya ce to ya koma garinsu tun da shi ba ɗan gari bane ya je can a cikin yan uwansa kun ga ba za su kashe shi ba kuma zai iya kokarin gwargwadon wanda zai iya ja hankalinsa ya musulunta zai iya yi shine hikimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma tunda abin ya riga ya kama masa jini a lokacin take da imani imani ya riga ya latsa masa jiki kawai sai yake cewa ai shi baya jin komai ba abin da zai faru bari ya je kuma zai tallan wannan musuluncin ya faɗe shi duk abin da za a yi to kuma abin da aka yi din shi aka yi kamar da zamu ji yace faji'tu ila almasjidi yace sai nazo masallaci wa quraishun fihi alhali quraishawa suna cikin masallacin fa qultu sai na ce ya ma'ashara ƙuraishin ya ku taron ƙuraishawa inni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi kenan duk abin da za a yi kenan ko yace sai na ce na shaida babu abin da ya cancanta abauta masa sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan bawan Allah ne kuma manzan sa ne faqalu sai wasu daga cikin su suka ce qumu ila hadha sabi' ku tashi ku je ku kama wannan sabi in an ce sabi a lokacin nan shine duk wanda ya canza addininsa sai su ce saba'a saba'a shine gayyara dinahu ya canza addininsa ya bar addinin gargajiya ya koma sabon addinin nan na samari da ya fito yau to shine sai suka ce qumu ila hadha sabi ku tashi ku koma gun wannan da ya canza addinin nan nasa faqamu sai ko suka tashi samari dama yan zaune gari wofi sai suka yi kansa ya ce faduribtu li'amuta sai aka yi mun duka irin dukan da zan mutu fa'adaraka nil abbasu sai abbas ya riske ni abbas baffan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yawa tunda su ne manyan ƙuraishawa ‘yan dangi ne in suka dakatar da suka ce kar a taɓa mutum to kowa kuma sai koma ya saurara to sai ce sai fa'adarka nil abbasu sai abbas ya riske ni ma'ana ya zo inda nake fa'akabba alayya ya lullube ni ma'ana ya hau kaina haka ya lullube ni da jikinsa shine ma'ana akabba alayya yawwa da ya wannan sun akbala alaihim sannan sai ya fuskance su faƙala sai ya ce wailakum kai can ku kuka waɗannan mutane taktuluna rajulan min gifar za ku kashe mutum daga ƙabilan gifar ya za a yi haka wa matjarukum wa mamarrukum ala ghifar alhali kuwa wurin kasuwancinku da kuma hanyar da kuke bi zuwa ga inda za ku je ta hanyar kabilan gifar za ku je domin ina ne wurin kasuwancin mutanen makka sham mafi yawa a wancan lokaci kuma an gaya mana cewa abu zarrin algifari shi ma ya zo garinsu wajejen kusa da yathrib ne yathrib ita ce madina madina akan hanyar sham take ashe kenan kaga yaya za a yi mutumin da za ku wuce ta kan hanyar garinsu kuma ku zo ku kashe shi ai kun san kun dawo kowa kanku bala'i kun ga wannan ita ma wata dabara ce wanda ya dan ya tsarar da ƙuraishawa daga a ce an samu wani yaƙi tsakaninsu da ƙabilan gifar yawwa ايش ثم اقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار فاقلعوا عني sai suka ciru daga gare ni suka kyale ni suka banni falamma an asbahtu alghada yayin da na wayi gari alghada washe gari ma'ana kamar shi gadan gobe raja'tu sai na sake dawowa fa qultu mithla ma qultu bil amsi na maimaita abin da na faɗa jiya ashhadu an la ilaha illallah kenan ko wa anna muhammadar rasulullah bayan ya kira qurayshawa faƙalu sai suka sake cewa qumu ila hadha sabi ku zabura ku kan wannan bawan Allah da ya canza addininsa fa suni'a bi ma suni'a bil amsi suka yi min abin da suka yi min jiya fa adrakani al abbas abbas ya sake zuwa ya riske ni fa akabba alayya ya lullube ni wa qala mithla maqalatihi bil amsi ya faɗi misalin kwatankwacin abin da ya faɗa jiya ma'ana aka sake kyale shi wannan a dunkule amma dai daga baya abu zarin algifari ya je ya koma inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa ya bi umarnin nasa ya koma garin nasu duk da shi anan bai gaya mana ba mun fahimci isar abu mutum na hudu shine tufail ibn amr ad-dawsi tufail ibn amr ad-dawsi shi kuma daga cikin kabilar su abu huraira yake har ma malamai sun ambaci cewa abu huraira a hannunsa ya musulunta abu huraira a hannunsa ya musulunta kuma a zuwansa na biyu da ya zo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake khaibar tare suka zo da su abu huraira da mahaifinsa har yake bashi labari yake complain cewa kabilar dausu sun ke imani suna ta zina suna cin riba yayi addu'a a kansu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya kawo su musulunci shine a karo na gaba da ya dawo sai gashi da wajen mutum 80 ko makamancin haka to shi kuma kisar yadda ya musulunta gata yace kana rajulan sharifan sha'iran labiban mutum ne mai daraja dan asali dan dangi sha'iran kuma mawaki ne labiban mai hankali ra'isa qabilati dausin kuma shugaban kabilar daus wa kanat li qabilatihi imaratun kabilarsa tana da shugabanci akan sauran kabilu a lokacin au shibhu imara ko kuma dai wani abu da ya kusa da shugabanci ko ariyar da suke jagoranci fi ba'd nawahil yaman a wani bangare na yaman kabilar daus kenan gefen yaman suke su kuma kadima makkata ya zo makka fi ami ahada ashara minan nubuwa a shekara ta goma sha ɗaya bayan annabci ma'ana bayan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mai da shi annabi da shekara goma sha ɗaya a wannan tufail ibn amrin ya zo makka fastaqbalahu ahluha qabla wusulihi ilaiha mutanen makka suka haɗu da shi suka fuskance shi suka tare shi eh kai ba Allah ayi sanin da zuwa kafin ya isa cikin madina wa badalu lahu a ajalla tahiyatin wa akrama taqdirin suka bashi gaisuwa ma'ana suka gaishe shi gaisuwa mafi girma kuma girmamawa wadda take ita ma mafi karimci wa qalu lahu suka ce da shi ya tufailu tunda ka san su laraba in aka ce wannan shi ma babba ne daga garinsu to suna girmama shi yawwa tunda ya zo sai suka tare shi suka rerece shi kamar yadda ake reretar babban bakon idan mutum idan ya zo gari suka ce ya tsufailu ya kai tsufailu innaka qadimta biladana gashi ka zo garinmu wa hadha ar-rajulu alladhi baina azhurina qad a'dala bina ga wannan mutumin kuma da yake tsakaninmu ma'ana mutumin nan da muke tare da shi a adala bina ga shi ya gagare mu mun rasa ibda zamu da shi shine a adala bina ana cewa abu udal idan ya zama cewa an rasa yadda za'a da shi ana cewa da'ul udal cuta wanda take ta gagara a yi mata magani shine a adala bina mun rasa yadda zamu da shi wa qad farraqa jama'atana gashi ya rarraba mana jama'ar mu baki daya wasu sun bi shi wasu ba su bi shi ba kun ga an raba kai kenan abin da suke nufi kenan وشتت أمرنا يا ورغ زمن الأمر مو وإنما قوله كالسحر magana sa kuma haka kamar sihiri take eh yufarriqu bainar rajuli wa abihi in dai ka saurare shi to ɗabi'arsa shine yana raba tsakanin mutum da babansa wa bainar rajuli wa akhihi tsakanin mutum da ɗan uwansa wa bainar rajuli wa zauje yana kuma raba tsakanin mutum da matarsa wa inna nakhsha alaika mu kuma muna tsorace maka wa ala qaumika muna tsorace wa mutanenka tunda sun san babba ne shi in ya koma duk abin da ya tafi da shi mutanensa za su yadda yawwa ma qad dakhala alaina muna tsorace muku abin da ya shigo mana kada ya je ya shiga muku fala tukallimhu to kar kai masa magana wala tasma anna minhu shay'an kar ka saurari komai daga gunsa komai kar ka ji ya kulu tufailun to sai tufail yake ba da labari da kansa daga baya ya ce fa wallahi ma zalubi ba su gushe ba suna gaya min wannan wasiya su faɗa min wancan su kulla wannan hatta ajma'tu har sai da nayi niyyar Allah asma'a minhu shay'an cewa ba zan wato ji komai daga gun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in an ce ajma'tu ma'ana na yanke kuduri na yi niyya yawwa shi yasa ake ce ma ijma'i ijma'i saboda haduwa ce yankakkiya ta malamai akan abu kaza ajma'tu alla asma'a minhu shay'an wala ukallimahu cewa bazan magana da shi ba bazan ji komai ba hatta hashautu udhuni hina ghadawtu ila almasjidi kursufan har sai da na samu auduga shine kursufan na samu auduga farar auduga hashautu udhuni na tuttoshe kunnena wato na liƙe na tuttura auduga a cikin kunnena shine hashautu an ce hasha ka cika abu eh ka sa abu ya cika cikin wani abu ma'ana ya sa auduga ciccika cikin kunnensa hina gadautu ila almasjid lokacin da zan tafi masallaci tunda su suna zuwa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa masallaci yawwa lokacin da zan je masallacin Ka'aba sai yace sai ne wannan faraqan min an yablughani shay'un min qawlihi don tsoron kada wani abu daga cikin magana sai ya zo gare ni faraƙan ra'un ɗin kai mata fataha karka ce farƙan farƙan rabewa kenan faraƙan shi kuma tsoro ya furuko yana tsoro ƙala sai ya ce fagadautu ilal masjidi sai na tafi masallaci fa'iza huwa ƙa'imun sai ko gashi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ƙa'imun yusalli ya tsaya a tsaye yana sallah inda al-ka'bati daidai ka'aba faƙumtu ƙariban minhu to kaga ya tsoki nawa kansa ko yawwa zai ce sai na tsaya kusa da shi inda ce kaga mutumin da kace ba za ka ji komai ba in ka matsa kusa da shi ko ai ka jawo kanka za ka ji abin da wato ba ka so ka ji din yace ya tsaya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa aballahu illa an yusmi'ani ba'd qawlihi yace Allah ko yaki sai da ya ji da ni wani abu daga cikin abin da yake faɗi ma'ana abin da na so bai samu ba cewa kada in ji gashi ya sa auduga kuma ya je kusa da shi amma kun ga auduga ai ba ta iya hana jin wani abu mai abin nan yawwa sai ko da ya ji wani abu Allah ya sa wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Qur'anin da yake karantawa sai da ya shiga kunnan Tufail ibn Amri yace fa sami'tu kalaman hasanan sai na ji wata magana mai kyau fa qultu fi nafsi a zuciyata ko can ƙasa sai na ce wa sakla ummi kai can uwata ma'ana wani uslubi ne da laraba suke faɗa ya kai cuna wallahi inni rajulun labibun sha'irun yace ni fa wallahi mutum ne mai hankali kuma mawaƙi ne ne ma yakhfa alayya alhasanu min alqabih kyakkyawan abu ba zai ɓuya gare ni ba in kasa bambance shi daga mummuna ba zai yiwu ba fama yamna'uni an asma'a min hadha rajul menene zai hana ni ne in ji abin da wannan mutum yake faɗa in ji abin da yake faɗa duk ma abin da zan fahimta in fahimta fa in kana hasanan qabiltuhu in abu ne mai kyau yake faɗi to ni ma in karba wa in kana qabihan taraktuhu in kuma mummuna ne in yi watsi da shi in bar shi fa makaftu hatta sarafa ila baitihi fattaba'tuhu yace sai na zauna ina sauraron sa har ya gama abin da yake yi har ya bar wurin ya tafi shine hattan sarafa har sai da ya tafi ila baitihi zuwa ga gidan sai ce fattabatu sai na bi shi gidan shikenan ya kamu ko yawwa hatta idza dakhala baitahu har ya shiga gidansa dakhaltu alaihi nima na shiga tare da shi fa aradtu alaihi qissatan maqdami na bashi labarin na bijiro masa labarin zuwa na wa takhwifan nasi iyaya da tsoratarwar da mutane suka yi mun wato tsoratar da ni da mutane suka yi cewa kar in saurare shi wa saddal uduni bil kursufi na bashi labarin ga yadda dai hannu toshe kunne na da auduga dan kada in ji me yake karantawa thumma sama'a ba'd kalamihi da kuma yadda dai har nazo naji wani daga cikin zancensa wa qultu lahu sai nace da shi i'rid alayya amraka ba ni labarinka bijiro min da al'amarin da kake tafe da shi gaya mun meye ne wannan al'amarin fa arada alayya al-islam sai ya gaya mun musulunci ya bani labarin musulunci wa tala alayya al-qur'ana ya karanto mini al-qur'ani yace ya karanto mini al-qur'ani yace fa wallahi ma sami'tu qawlan qattu ahsana minhu yace wallahi ban taba jin wata magana a duniya kwata kwata in ji wata magana da take tafi wannan qur'ani din da naji kyau ba ban taba ji ba wala amran a'dala minhu ban kuma taba jin lamari mai adalci irin qur'ani ba adalci ban taba ji ba yace fa aslamtu kawai sai na musulunta wa shahidtu shahadatal haqqi na kuma shaida da shaida ta gaskiya wa qultu lahu na shaida shi inni muta'un fi qaumi ni mutum ne da ake wada'a a cikin mutane na ma'ana shugaba ne ni wa raji'un ilaihim za ma zan ni komawa zan yi gunsu wa da'ihim ila islam kuma zan je in kira su zuwa ga musulunci fad'u Allah an yaj'ala li ayatan ka roƙan min Allah ya sa mini wata alama aya da zai zama cewa in naje za su karɓe ni yace wa kanat ayatuhu ayar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa masa annahu lamma dana min qaumihi ma'ana kenan nan bai bamu labarin cikon zancen ba annabi me yace masa a lokacin ma'ana kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan yawwa yace daga cikin ayar tasa shine lokacin da ya tafi ya kusa da zuwa gun mutanensa ja'alallahu nuran fi wajhihi sai Allah ya sa wani haske a fuskarsa mithlal misbahi in ka gano shi kaman kaga fitila haka Allah ya sa masa shi faƙala sai ya ce allahumma fi gairi wajihi isa ya Allah ka sa shi ba a fuskata ba a samun a wani wurin ba a fuskata ba aksha an ya kulu hadhihi muflatun yace ina tsoron kasu ce ai wannan musifa ce ta shafe ni aka canza min surar halittata saboda na saba wa addininsu mun fahimci wannan domin a jikinsa in aka sa abu a jikinka ya zama ga haske sai su ce a ai canza kamar yadda wasu masu sharhi suka fassara wannan abin da ake nufi suka ce yana tsoron in har ya koma gun mutanensa za su ce a ya ya fuskarka kuma ta zama haka wani haske na bayyana ba za su kalli abin a matsayin haske alheri bane sai su kalli halittarsa ce aka yi mata mufula in an ce mufula shine a canza wa mutum halitta a gurbata masa kamar a gutsutsura masa jiki lokacin yaƙi amin san an hana wannan ko in an kashe waɗanda ba musulmi ba a lokacin yaƙi an hana a gutsutsura jikin mutum a yi gunduwa gunduwa da shi hakanan canja surar halittar jikin mutum ita ma ana ce mata mufla sai sai yana tsoron mutane na in sun ga wannan su ce mufla ce aka yi mini mun fahimci abin ko su ce hau ne ya kama ni saboda na saba wa addinin su na shiga wani addinin daban don haka an canza min surar halittata sai ce ya Allah a sanya min wannan hasken ya koma wani gun ba a jikin fuskata ba mun fahimci abin da ke nufi yawwa ya ce aksha an ya kulu hadhihi muthlatun ya ce fata hawwalan nuru ila sautihi sai hasken ya tashi sai koma jikin bulalarsa yana rike da bulala da ke tafi da ita sai ya koma jikin wannan abu fada'a abahu ya je kuwa ya kira babansa zuwa ga musulunci wa zaujatahu ilal islami fa aslama da matarsa duk suka musulunta wa abta'a alaihi qaumuhu fil islami amma mutanensa suka jinkirta su ba su karbi musulunci ba lakin lam yazal bihim hatta hajara ba'd al khandaq amma bai gushe ba yana ta da'awa yana ta da'awa har sai da ya hijira bayan wato yakin khandaq a can kasa malamin yake cewa bal wa ba'd al hudaybiyah ba haka bane ba ba'd al khandaq bane ko da bayan khandak ne dai to ba wai daga yin khandak ba har sai da aka yi hudaybiya hudaybiya shekara ta shida kenan ko faqad qadima almadinata wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi khaybar domin kuwa ya zo madina ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake khaybar yawwa tare da waɗanda suka musulunta su abu huraira tare da shi yace unzur sirat ibn hisham to dama ne da maganganun malamai akan ita kissar haka tana da tsawo a wasu riwayoyi akwai wani littafi na da ya shahara da ake cewa suwarun min hayati sahaba ko da wasu kuma suwarun min hayati tabi'in ya kawo wasu kissoshi masu tsawo to wasu malaman sun faɗi ba duka kissar ta inganta a yadda ake faɗatta ba wasu ɓangarori ne suka inganta akwai malam akram da ya al'umari yana cewa lam yathbut min qissatihi illa annahu da'a annabi sallallahu alaihi wasallam ila an yaltaji'a ila hisni dausin fa'aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa abin da ya inganta daga kissarsa mafi karfi shine cewa ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya zo ya fake a abin nan ganuwar kabilar Daus ma'ana za su bashi wurin zama ya koma wurin su kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin bai karbi wannan abun ba ya ce daga cikin abin da ya inganta kenan amma magana cewa ya zo din ya musulunta duk wannan ya inganta sannan kuma ya zo da mutane sun musulunta daga cikinsu akwai abu hurara duk shi ma ya zo yawwa har daga cikin abin da wasu malamai akwai asubki yana da wata waka da yake a ciki yake faɗin wannan yake cewa wa fi wajhati dawsi wa fi wajhati la wa fi jabhati dawsi thumma bi sawtihi ja'alta diya'an mithla shamsin muniratin cewa a jabha a goshin addausiyi wannan dan kabilar daus wato yana nufin at-tufail ibn amr a thumma bi sautihi sannan abu lalasa ja'alta yana faɗin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa diya'an haske mithla shamsin muniratin kamar rana wadda take haskakawa akwai maganganu dai da suka kawo da yawa a kissoshin amma waɗanda suka inganta dai a ciki ba yawa ne da su ba amma dai mujmalin kissa kamar da muka sani dai cewa kisoshin sira dama mafi yawa wanda ya ruwaito ibnu ishaq ibnu ishaq kuma sirarsa karɓaɓɓiya ce a gun malamai sai idan an samu wani abu da ya saba wa wani hadisi ingantacce shine malamai suka magana amma in ba haka ba ba abu ne da aka cika tsanantawa a kai ba yawwa da haka la ba'asa yace fada a yau mun yi wuce wannan ko yace wa ma'ahu sab'una aw 80 baitan min qaumihi tare da shi akwai mutum Uh, ko gida-gida kawai daban-daban har saba'in ko tamanin daga cikin ƙabilarsa waƙad abla fil islami bala'an hasanan ya yi ƙoƙari matuƙar ƙoƙari ya miƙa rayuwarsa wajen taimakawa addinin musulunci wa kutila kuma aka kashe shi shahidan yawmal yamama a lokacin yakin yamama a zamanin umar bin khattabi radiyallahu anhu to allah maɗauki ya ƙara yarda gare su ya tabbatar da su a aljanna kamar yadda ya ba mu labari wannan na hudu kenan shine at-tufail ibn amr ad-dawsi na biyar yace dimad al-azdi dimad al-azdi shi kuma yace kana min azdi shanu'a yana daga kabilar azdi shanu'a min al-yaman daga yaman azdi shanu'a kabila ce da daddiya a kabila daga kabilun yaman mun san yaman mun karanta a baya a tarihi zaka iya cewa nan ne tushen larabawa baki ɗayansu ƙasar yaman hatta mutanen maka larabawan maka asali daga can suka taho in ba mu manta ba a ƙisar annabi ismail da ai ba kowa a gun ababen da shi ko yau da annabi ibrahim ya kawo matarsa ya aje ta a wurin tare da ɗanta to ai ƙabilar jurhum su suka taho daga yaman sai suka zauna a makka mun fahimci wannan shine har ya aura masa ya daga ciki shine aka sami kuma zurriyar larabawa ta tafi a haka daga annabi ibrahim tare da kabilar jurhum da suka zo daga yaman shi yasa malamai suke faɗa asalin larabawa gaba ɗayansu duk inda ba larabe ya tafi to tushensa daga yaman ne ko da na makaɗin ma'ana har asalin daga wato ƙuraishawa baki ɗayansu wannan kuma a tarihi haka yake to shi wannan ya zo daga ƙabilan azdu shanu'a daga yaman wa kana yarqi min hadar rih ya kasance malamin ruqiyya ne shi kuma ma'ana aikinsa ba malamin addini ke nufi ba ina nufin aikinsa shine in mutum aljanu sun taba shi ya je masa ruqiyya ya karatu ya karanta wasu addu'o'in su na jahiliya wannan aljanu su tafi mun gane wannan yawwa to shine abin da yake nufi min hadar rihi kamar yadda ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fassara kuma anan ana nufin wato idan masul jin ya shafi mutum shine ake nufi min hadar rihi kamar da muke cewa iska ko yawwa yace qadima makkata ya zo makka fa sami'a sufaha'aha sai ya ji wawayen maka yaquluna suna cewa inna muhammadan majnunun ai muhammad sallallahu alaihi wasallam ai mahaukaci ne a'udhu billah haka mutanen maka a lokacin wawayensu suke faɗa a lokacin da shi dimad al-asdi ya zo yawwa faƙala sai ya ce lau an ni a taitu hadar rajula to me zai hana in je gun wannan mutumin la'allallaha ya shafihi ala yadayya eh tun da shi malamin ruƙiya ne ko ƙila Allah zai warkar da shi a hannuna bari ya je yi masa karatu yawwa ya ce falaƙiyahu sai haɗu da shi faƙala sai ya ce ya muhammad inni arqi min hadarri ni aiki na shine ina yin wato ruqiyya saboda tabin aljanu fa hallak ko ai ne fa qala rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد yace amma ba'du yana karanta wannan kawai abin amsar da ya bashi kenan bai ce masa komai ba za ka yi min ruqiyya ko ba za ka yi min ba kawai sai sai karanta wannan hudubar da ake ko muqaddimar da ake a huduba asalin ta kenan kun ji yawwa yana faɗin wannan faqala sai ya ce a id aliyya maimaita min wannan kalimataka hadhihi wannan kalmomin naka maimaita min in sake ji a haula'i kai ko nan sai ce a id alayya kalimatika haula'i maimaita min wannan kalmomin naka sake gaya mun karanto su in sake ji in ji shi fa da yake gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa'adahunna alaihi rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita su gare shi thalatha marratin innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa ƙarshen inda ya tsaya sai amma ba'd a yace thalatha marratin fa qala sai yace laqad sami'tu qawlal kahanati sai ce kai bawan Allah ni fa naji maganar bokaye wa qawlas saharati naji maganar masu sihiri matsafa wa ƙaular shu'ara ina ji maganar mawaƙa fama sami'tu mithla kalimatika ha'ula'i ban taɓa jin magana irin maganar wannan kalmomin nan naka da ka faɗa yanzu ba ban taɓa jin irin su ba walaqad balaga na haka ne ko walaqad balagna qamusal bahr yace haƙiƙa sun kai can can zurfin teku in an ce qamus asali kalmar qamus dama ana nufin albahr mun gane yawwa to kuma nan tunda aka yi idafarsa zuwa ga albahar suka ce abinda ake nufi can zurfin teku faɗin zurfin tekun gaba ɗaya ma'ana yana nufin wannan magana taka ta kai mun matuƙa ta shiga jikina ta ratsa jikina shi kina abin da ke nufi yawwa har kamusul ba akwai littafin mu'jam ko alkamusul muhit ko na alfairo zabadi sunansa kenan shi sunan da ya sa ma littafinsa shine alƙamusul muhit yana nufin mai tekun nan ocean kamar da ya kewaye shine shi da ake nufi almuhit ana ce almuhit ana nufin ocean wato ocean din da ya kewaye ko in ce teku da take wato ga haɗaɗɗiya kuma babba mai girma ya sa wa wannan littafi nasa wannan suna ɗin shine kuma daga baya za ka ga mutane da yawa sun ɗauka duk dictionary na larabci sunansa kamus to ba haka ba ne dictionary na larabci mu'jam ake cewa in za ka faɗi wani kamar misali su lisanil arab tajul arus da makamantansu sai ka ce mu'jam min ma'ajimin lugatil arabiyya ba ka ce kamusul lugal arabiyya ba kamus sunan littafin feroza badi ne shi kadai shi yasa littafin sa suna haka mun fahimci wannan yau malamai da yawa suna tambihi akan wannan ga ɗaliban ilimi yauwa sai yake cewa wannan kalmomin naka sun kai min matuƙa sun shiga jikina hati yadda ka ubayi aka alil islam kawo hannunka maka mubaya'a akan musulunci fa baya ahu sai ya mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu malamai sun ambaci a wasu ruwayoyin cewa a lokacin bayan wannan kalmomin ya kuma karanta masa qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nasi kasancewar mutum ne mai harkar ruƙiyya mun fahimci wannan sai ya ji cewa wannan kalmomin sun fi nasa duk da yake yawwa don duk abin da karanta na ruƙiyya daga cikin manyan abin da za a karanta akwai qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas to da ya ji su ya gama sallamawa cewa duk abin da ya zo da shi to an fi shi shikenan kuma ya sallama ya musulunta malamai sun faɗi had- wasu 'yan darussa daga cikin darussan da za a iya fahimta daga wannan kissa ta wannan bawan Allah daga ciki akwai a, di'ayatu tashwishin na ƙuraishin a ƙuraishin kai di'ayatu ƙuraishin wa tashwishin shaksin rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu ga yadda su ƙuraishawa suke irin wannan kamfen na bata sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa yana yana da tabin hankali da makamantansa kun ga wannan mun ji shi a wannan kissa din kamar da yake a cikin kissar Tufail shi ma akwai wannan saboda sun zo sun zagaye shi sun ce kar ka saurare shi yana da magana kamar sihiri in dai har ka ji to da wahala a ce baka yadda ba a darasi na biyu suka ce tahammuluhu sallallahu alaihi wasallam mun ga haƙurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai haƙuri matukar haƙuri yana irin wannan halin yana kiran mutane yana tare da ƙur'ani da goyon bayan mala'iku mutum ya zo ya tuhume shi da hauka har ya ce ya karanta masa wato ya masa magani ya masa ruƙiyya amma duk da haka bai ce masa a'a ba ko bai ce masa wani abu ba sai ya kawo masa nassi kawai ya gaya masa wannan magana tasa wannan ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakurin da yake da shi ba na wasa bane in kai ne ya zaka yi sai mutum ya tashi sai duka kila ce an mai da shi mahaukaci ko ya za ka zo ka ɗauke ni mahaukaci amma annabi sallallahu alaihi wasallama ba irin wannan mutumin bane sai ya nutsu ya kwantar da hankalinsa sai ya gaya masa gaskiya yana karanta wannan shi kuma sai ya ji sakon ya ishe shi to haka ake so idan mutum yana da dalili mai ƙarfi dama to ya zama shine babban abin da yake talla kai ta bayyana aƙida kai ta bayyana ƙur'ani kai ta bayyana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai gaba da kai saboda wannan abun wata ran zai samu amsarsa cikin abin da kake faɗa kila akwai dan kurji ne a zuciyarsa ya hana shi ya yadda da wannan abubuwan na baya kuma gani yake wani wayo kake masa da dabara haka lokacin da zaka shiga in ya tsokane ka ko kai zagi ko wani abu to kaga wannan ba da hujjar fito da hujjar da za ta sa ya yadda din kaga ya buya amma lokacin da za kwantar da hankali ka ci gaba da karantarwa ka ci gaba da karantarwa to ana nan wata rana sai ya ji abin da ya masa duhu din nan ya bayyana abin da yake masa ciwo a zuciya ya warke saboda abin da ya ji daga wurinka Allah maɗauke taimake mu daga cikin kuma darussan har yanzu akwai ahammiyatu hadhihi almuqaddima muhimmancin muqaddiman nan innal hamdalillah nahmaduhu mun ga muhimmancin ta ko gashi har fadin ta kawai ya sa wani ya musulunta jin ta kawai kun ga ashe tana da muhimmanci shi yasa malamai suka mai da hankali a kanta akwai ruwayar ibn mas'ud da take a cike da wannan in kuma da ƙarin wannan wadda dai malamai suka saba ta khutbatul haja kamar da muka santa akwai kuma har yanzu sur'atu islami damad daga cikin darussan akwai saurin musuluntar wannan bawan Allah daga jin abun nan da nan bai bata lokaci ba ya musulunta kuma wannan yana nuna mana cewa musulunci har yanzu yau shi ma na cikin darussan musulunci addini ne na fitra mun san fitra menene fitra yau shirya da Allah yake halittar mutum da ita gaskiya ne wato abin da Allah yake kimsa wa mutum a cikin jikinsa na san gaskiya duk ɗan adam yana da wannan abu sai idan wata tarbiyya ta gurɓata shi amma in ba haka ba in har aka bar shi shi kadai aka ce ya zaba to ba dan adam inda zai zabi sharri in kaga mutum ya zabi sharri to tarbiyya ce ta iyayensa suka dora shi ko tarbiyya ce ta mujtama din da yake zaune a ciki jama'ar da yake zaune a tsakanin su su suka canza masa hali har ya dauki wani abu daban wata dabi'a daban ya ji baya son alheri ya koma yana son sharri amma in aka bar mutum shi da kansa da ƙashin kansa in aka sa masa shiriya a nan aka sa masa bata a nan to zai ɗauki shiriya ba zai ɗauki bata ba na taɓa ku labarin wata magana ta wasu malaman tarbiyya da suke cewa bincike ya nuna da za a sami yara in aka haife su daga ran da aka haife su a kwace su daga hannun iyayensu su biyu a ce wannan daga wani gidan wannan ma daga wani gidan a je a samu wani ɗaki a sa su a ciki ana sa musu abinci yana isa gare su ma'ana ana ba su abinci in mama ne in madara ne in meye akwai hanyar ci da su dai ma'ana su rayu su shekara biyu a haka idan suka zo lokacin da za su fara magana bayan shekara ɗaya kenan ko kaɗan ko mutum yakan fara magana to da za a tambaye su waye ubangijinku za su ce Allah ba tare da karantarwa ba saboda me shi imani da cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahalicci baya cikin abin da ke bukatar a koya maka saboda me an gina maka shi a cikin fitirarka in dai zaka bude baki to zaka faɗi cewa Allah ne mahalicci ko dan kafiri ne haka ake gina shi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa kullu mauludin ko kuma min mauludin illa wa yuladu على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه yace duk wani mauludi wani abin haihuwa da ka gani to ana haihuwarsa ne akan fitra malamai suka ta tattauna akan meye fitra din na taɓa bamu labari ibn taymiya a cikin littafin sa dar'u ta'arudul aqli wan naql yayi wajen shafi 80 akan bayanin meye wannan fitra din kuma ya karkare akan cewa fitrar abinda ake nufi da ita shine musulunci yawwa shine abin da ake nufi a wannan hadisin illa mene a'a cewa ma min mauludin illa yuladu alal fitrati babu wani abin haihuwa sai face ana haihuwarsa ne akan fitra ma'ana alal islami ko da dan kafirai ne to ana haihuwarsa ne akan musulunci tarbiyyar da iyayen suke masa su ne suke dauka suke daukarsa fa yuhawidanihi in yahudawa ne sai su mai da shi bai yahudi au yunassiranihi ko su mai da shi kirista in kirista ne su su tafi da shi coci au yu majisanihi ko su mai da shi ba majuse in majusawa ne su yawwa Allah maɗauke tabbatar da mu akan musulunci to kun ga kasancewar wannan bawan Allah daga jin wannan magana kawai sai ji ta ɗamfara a zuciyarsa ta ginu ta tafi daidai to haka duk ɗan adam yake shi yasa malamai suke cewa babban sirrin cin nasara a da'awa a kiran mutane shine ƙoƙarin da mai da'awar zai yi wato ya isar da saƙon nasa a fahimce shi a zuciyar wanda ke sauraro in har ka ci nasara wanda yake sauraron ka ya fahimci abin da kake faɗi kake kiransa zuwa gare shi to ka gama kawai ka kyale shi ka je ka ci gaba da naka abu saƙon sauran abin da ya shafi ya karɓa ko kada ya karɓa ya rage gun Allah subhanahu wata'ala shi zai masa wannan amma babban abu ka bi shi da hanyar da zai fahimta in har bai fahimta ba to abin da ke tsakaninku ba zai gushe ba saboda rashin fahimtarsa me yasa aka ce daga cikin ka'idoji da malamai suke faɗi cewa ko sharuɗa kai kafin a ce mutum ka kafirta shi ka ce wani kafiri ne daga cikin manyan sharuɗa suka ce shine a tsayar masa hujja to sai suka tattauna akan tsaye da hujjar nan me ake nufi kawai ya ji ka kana karatu yanzu misali mutum bai taba jin cewa a je a roƙi gunki haram bane shirka bane sai yana yi kai kuma sai ka zo kana karanta alkur'ani shin karanta alkur'anin nan a ji cewa bautar gunki kaza da kaza ga hukuncinta kafirci ne yana wadatarwa ga wanda ya ji duk wanda ya ji shikenan hujja ta hau kansa in daga ranar da ya ji bai imani ba ya kafirta ko koya abin yake malamai sun tattauna mai zurfi akan wannan abu a cikin sharuɗan kafirtawa ba mawdu'in mu bane dai amma dalilin kawo shi shine maganar mutumin da kake masa bayani ya fahimci abin da ke faɗa malamai a ƙauli mafi rajihi mafi ƙarfi cewa suka yi bayan jin da mutum zai yi to ya zama cewa ya fahimci hujjar ai akwai wanda za a gaya masa hujjar ba zai fahimta ba ba saboda komai ba saboda na farko yana ganin kai ɗin baka isa ka gaya masa ba mun gane wannan to wannan hajizin da ke tsakaninka da shi a samu a kawar da shi ya gamsu da cewa ka kai martabar da zaka iya gaya masa ya fahimta ko kuma ka bi shi a hankali yadda zai fahimta in ya fahimta ya ki ɗauka to shi kenan za a yi masa hukunci na fatan fahimci wannan yau da haka fahimtar da mutane wannan addinin akan aƙiƙanin yadda yake shine wallahi babban aikinmu mutane da yawa ba kyamar gaskiya suke ba kowa ka tambaye shi yana son gaskiya la'alla ko wani ma zai jayayya da kai akan cewa ai abin da yake kai shi din shine gaskiya kai kuma abin da kake kai ba shine gaskiya ba saboda me bai fahimci kai abin da kake kai ba to ashe kullum kokarin kowa ya fahimce ka shine babban abin da ya kamata a mai da hankali akai Allah madauki ya taimake mu a ƙarshe kuma zamu ga cewa daga cikin darussa akwai muhimmancin da'awa da'awa mutum ya zama cewa ya shagaltar da rayuwarsa wajen kiran mutane zuwa ga addinin Allah zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai muhimmanci tunda annabin Allah sallallahu alaihi wasallama har zai rika bin irin waɗannan mutane yana gayyata su ya je gun wannan kabila ya je gun wannan kabila ya je gun wannan mutum ya je gun wannan mutum har a samu waɗannan mutanen da za su je su zo da mutum ko kabila ko gida wajen 80 daga kabilar su kaga ashe ba karamar nasara aka ci ba to muna fata Allah subhanahu wataala ya ƙara mana haƙuri da ƙara mana fahimta ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da'awar mu a ilimin mu a aikin da zamu aikata Allah ya ƙara hada zukatan mu wajen son juna ya kuma ƙara wato tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alaikum assalam na'am to a'a shi iyas daban iyas daban iyas akwai nunu a ciki shi kuma iyas babu nunu yawwa akwai suna ne mashhuri na larabawa iyas ana amfani da shi kuma za ka iya sawa ɗanka amma iyas shi ba irin waɗannan sunayen ba ne yau shi da yake mutumin senegal ne ban san dai ma'anar sunan nasa ba akwai littafi da wani bawan Allah ya rubuta Dr. Tahir mai gari ya rubutu akan rayuwarsa zan binciko ma da Allah in ga me asalin lafazin daga ina aka samo shi amma dai shi daban wancan iyas suna ne mai kyau kuma na larabawa sahihi kuma ana amfani da shi banda iyas na kamar me musulunci ya yi shi aha na'am jayyid tambayar tana da kyau akwai sunanul fitra da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa guda goma ko cikin su yanke farce aske gashin gaba aske gashin hamata da aske gashin yasu gashin baki da makamantansu duk ya kawo su a matsayin sunanul fitra sunanul fitra sunnoni na hanya mai kyau duk dai ana nan akan musulunci din yawwa suna nan tun kafin musulunci a jahiliya suna yin su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tabbatar da su yawwa to Allah subhanahu ta'ala ya kara ba mu basira muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kwantar mana da hankali a wannan ƙasa ta mu ya ba mu zama lafiya ya tsare mana mutuncin mu da addinin mu Allah subhanahu ta'ala ya yi mana musifu da tsadar rayuwa da damuwa da muke ciki Allah ya kawo ƙarshen abubuwan da suka damu al'ummar musulmi a baki daya wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh